أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق ومر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدم المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قدم الأقلابي فريد الدهري على الإطلاق هاتم العتماني أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد يا إمة الشيء يهدري لنا بهذا المهتر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يو منا زمانا hamsin da takwas a cikin jawahirul ma'ani muna fatan ubangiji Allah ƙara mana futuhatu wat taraqqiyatu wal ma'rifatu wal ulum wal rushd wal wal mananu wal wal mananu bi rasulullahi jiya muna magana akan abin da ya shafi tafsil tsakanin salati wa annabi da karatun alƙur'anin mutumin da in ya karanta alƙur'ani baya bin umarni da kuma wanda yake bin umarni magana kenan hawa ɗaya biyu uku domin kowanne akwai hawansa daban mu karanta hawan sahabban manzo Allah wanda Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Mas'ud yana cewa da rakumin ku zai bace ku zo ku same ni ku tambaye ni in na bude alqur'ani nan ce ku je waje kaza ku kama shi saboda sanin alqur'ani eh da rakumin ku zai bace ku zo ku tambaye ni to zan in na bude alkur'ani zan ce ku je waje kaza ku kama shi domin zan gan shi anan saboda sanin abin da Allah ya bashi a cikin alkur'ani baban shehu abdullahi jikan shehu ibrahim baban shehu abdullahi kakan shehu ibrahim kenan shi kuma ana ce masa rajulun qur'aniyun ce shi sanin alkur'ani da karanta alkur'ani shi ne ya sa bai karɓar dariƙar tijjaniya ba ce ba shi da lokaci lahazatan a cikin ƙura'ani yake saboda haka ya ce abdullahi shi ya karɓar dariƙar tijjaniya eh abdullahi mahaifin shi ibrahim ya ce shi ya karɓar dariƙar tijjaniya amma shi ba yi da wani lahaza da yake da wani abun da zai yi wani abun ba ƙura'ani ba ba shi da wannan lokacin a rayuwarsa to irin wa'annan kaga daban suke saboda haka yasa ɗariƙu suna nan daban-daban ne ɗariƙu suna nan daban-daban ne akwai wanda su kuma kamar yadda muke summa-summa ne wani ma ƙur'anin suna ne wani ma bai karatun allon ba wani ma ɗan gata ne aka ce wanda ko makarantar allon ma bai yi ba duniyan kawai aka sa mara ciki to ya ta ina za a fara a cikin tafiya wajen Allah wanda ga abin da Allah yake nufi ga abin da kuma iyaye suke nufi da 'ya'yan in aka koma wajen Allah suna ganin akwai nukusani zai sa imani ya yawa wanda har yanzu ma 'yan boko aksari sun fi yarda ka koya wa 'ya'yansu kawai koya wai su samu na sallah a basu kan su zamo masu tsaurin rai tsaurin rai akan addini ma'ana soyayya su kata yawa balle su je suna kare janibin sai na rasulullahi saboda su suna ganin cewa ka zama wai za ka iya ɗaukar kowane addini ɗaya ba ba wani damuwa to wannan ya fi sassauci to kaga ashe akwai abubuwa dalilin da yasa ake maganganu irin wayannan kenan to matafiya da mahanga wanda bayan Allah Allah ya jefa musu ilhamiyat kowa Allah yana masa ilhami irinsa amma ilhamin da ta ƙarfi ana duba menene zai kai mutum ya kai ga ya tsira a wajen ubangijinsa wani tsari za a yi mutum ya kai ga ya tsira dole sai ya rage duniya a cikin cikinsa domin duniya nan ake neman lahira amma gida ne na bala'i domin haka ubangiji ya kira ta shi ya yi ta amma kuma ya faɗi irin kasancinta ba wanda ya san duniya kamar wanda ya yi ta shine ubangijin to shi ya ja mana a duniya darul bala'i wa imtihanun gida ne na bala'i da jarabawa kuma gida ne wanda take ta yaudara wanda abu ne wanda gashi nan babu domin zai kare saboda kowa yana ganin duniya kamar zaunanniya ce amma ya san ƙararriya ce ai babu ne to wanne ne kenan Allah ne yi kenan saboda haka Allah ne mafi cancanta a neme shi ta ina za ka nemi Allah ka same shi da abin da ake nufi ana neman Allah ne ta jikin wa'inda suka san shi wanda suka san shi kuma za su haɗa ka da manzan Allah ne manzan Allah shine asalin asali shine kuma abin da ake nema idan ka samu manzan Allah to za ka samu babu wani halittar da Allah ya yi kamar manzan Allah don haka Allah ya raba masa sunayensa gaba ɗaya ba manzan Allah ya ba shi rahama ya ba shi rahimu ya ba shi ya ba shi ya bashi ya bashi ya bashi ya bashi ya bashi dukkan sunaye kowane sunaye sabirun ne hashi'un ne taqiyun ne ana atqa ana alamu ana ahshakum ana ana ana diza gani to wayannan shi yasa babu gurin da zaka kama Allah kamar ma'aikaci a gwamnatance da yake son kamfaninsa ya ci gaba idan ma'aikaci a takai yana son gwamnatinsa ya ci gaba to za ka ga sa ido akan aikinsa ya sa ido akan aikin yana neman ci gaban aikin to babu gurin da Allah yake so kaman gunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sa ido akai in abin da za ka sa ido to ka sa ido akan manzo Allah to yanzu za ka samu wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma kana samuwa ne da salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yasa jiya muke magana idan mutum yana son ya gamu da Allah lafiya to ya kama annabi Muhammadu in dai mutum yana son ya zauna da Allah lafiya ya zauna da zabaniyawa lafiya ya zauna su Jibrilu su Azra'ilu Mika'ilu Israfilu duk kana son ku zauna da su lafiya to kama annabi Muhammadu to zaka kai kama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ana yi ne bil muhabbati al muhabba wannan soyayyar faras ta shiga to tana buduwa ne tana naso ne so ake ta yi naso kar ta tsaya waje daya a ta dinga buduwa tana buduwa tana buduwa tana buduwa idan ta game to shikenan game wanda ko shine yawan salati wa annabi Muhammad shine yawan salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma dama mutum yana salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to da ta kai inda ta kai ka kuma za ka samu inda za ka samu abubuwan da baka samu ba a duniya da lahira ba wani aikin da za ka yi ta kai kaman wannan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya man dai ba zan sanar da ku wani abu wanda ya ci kuje yaki ba ku je kaza ku aikata kaza ku aikata suka ce rasulullah ne yace la ilaha illallah to salatu annabi ya fi la ilaha illallah la ilaha illallah mahallin tauhidi ne ana tsare shi yanan ne shi so ɗaya ne ma an kai shi yayi wannan ma shi ma so ɗaya ne in kai shi yayi to amma idan ka ce la ilaha illallah in ka zo in ka zo salati wa annabi Muhammad kana hada la ilaha illallah ne tauhidi aiki biyu ne a waje ɗaya sabanin la ilaha illallah shi kadai sabanin la ilaha illallah shi kadai domin ka zo salati zaka ce Allahumma to Allahu din nan shine ai la ilaha illallah domin la ilaha illallah isbati ne da nafayi amma abin da kake tabbatar da shi a ƙarshe illa Allahu ne to to ka gani shine ma'anar Allahumma salli daga nan da ka fara to shi kuma kaga shi kenan wanda ya kai na la ilaha illallah da wanda ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim ko wa alihi wa sahbihi wa sallim ko wa ma cewa zalika ne to zaka samu ya auna wanda yake zikiri shi kadai saboda haka babu wata ibada a wajen Allah wanda take sama da salati wanda zaka sadu da Allah da shi babu kamar domin shine babul mirsadi shine kofan komi shine babul wasilu shine babul maftuhu shine babul ainu shine ainul ainu shine sirru shine sirrul kulli shine gashi nan dai shi yasa sai na rasulullahi ya zamo idan kana neman sa to ka samu wanda suka san shi zaka ga abin da ake nuna ma kenan to wannan dalilin da yasa ake tallan annabi a nan kenan in an kai har sai an rasa inda za a gaya maka ya za ka yi ka kama annabi kawai sai ka kama shi ta inda za ka iya da inda aka nuna maka Allah ya kara mana sama manzo Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima abulik wal khatim lima sabaqa nasir al-haq al-haq wal adi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadarihi miqdari al-azim salatan tamla wal azala wal abad az-zamana wa makanan madrubatan fi kulli adadin bi adad ma fi ilim ya wahidi ad ka je ka duba littattafai ka duba littafin su shehu Gibriwa jihaz sari na ta'ijin safari ka duba cikin littafi ka duba salatayya na su dan nazifi salatul fati ka ga yadda ake mata jone-jone ka koma ka duba littafin wanda suka yi salatayya mazalla kaman alkashinawi wato wani tsohon soja captain ilyasu ka ga yadda ake jona salatul fati saboda an ganta an ajiye ta gefe ɗaya sai ka ga kuma sun buɗe wuta ana nuna musu waɗansu hadarat suna rubuta a kan manzo Allah ka duba ɓangaren sayyidi alil harazmi wanda suka yi salatai dai ka san kowane gida akwai irin su ne wani gidan ba annabin an ba su amma wani aiki aka sa su da shi daban wani gidan annabin aka ba su amma an sa su wani aiki amma wani gidan in ka je zaka ga salatin ne kawai ake yi a gidan misali akwai ɓangare a tsarika waɗansu za ka karantarwa ne kawai misali gidan shau malam mai hula misali gidan shau malam tijjani za ka ga an haɗa abubuwa amma za ka ga zunzurutun hankalinsa akan shau ibrahim ya rabbi lahanu za ka gidan shau atiku tafiyan da yi akan shau tijjani ne za ka ga yawancin abubuwansa gaba ke ɗaya ka duba ka koma ta wajen shau gibrima za ka ga tafiyan da yi akan salatayya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne in ka duba ka zo waje gidan shau dairu kowa haka za ka dinga gani an rarraba kowa aikinsa ne kowa an raba masa aikinsa ne ba irin aiki ɗaya ba ne amma za ka ga wannan ya shiga cikin wannan wannan ya shiga cikin wannan wannan ya shiga cikin wannan in aka koma duk gabaki ɗaya ka kauna kaf gaba ɗaya za ga sun koma kuma hadar sayyid lujudi ne aikin annabi Muhammad ake aikin annabi Muhammad ne wannan shine minista a bangaren sa wajen salati in ana maganar salati ne a Najeriya ba wanda ake magana kaman sai da shehu Gibrima in ne akan salati ne in ana magana ne a kan sanin shehu Tijjani ba wanda ake magana kaman shehu Atiku in ana magana ne a kan sanin shehu Ibrahim ba wanda ake magana kaman shehu Man Tijjani in ana magana ne akan waɗansu abubuwa daban-daban kowane gida akwai abin da aka ya gari aka ba su. Ya duk daga baya ne, wayannan wancan su ne iyaye, wancan su ne fata shabbahu illan ta kuno mislahu, inna ta shabba bin rijali falahu, ko shi abin da shaudari ya samu, ai ya samu bangaren karatun Qur'ani ne. Karatun Qur'ani kuma kamar misali, shi abin da za a iya cewa a gidansa, abin da ya yi wurasa a Shehu Ibrahim kenan. a bangaren mahaddata a Kano kaga an samu gidan Isha Karaju akan haka amma ba irin nashi ba wanda shine kamar na'atan bi na'atin ya sami waɗansu irin abubuwa na wirasan haddan alkur'ani irin da ya Shehu Ibrahim to ya tattaɓa gidajen ai a yayi karatu a Zaria wajen Shehu Malam Abdulkadir Zaria yayi karatu a wajen Shehu Malam Sani Shehu Malam Mai Hula nake gani ya duk ya tattaba irin wa'annan to duk irin wannan albarkokin ne ake ebowa amma kuma kowa an san gidan shi kowa an san gidan shi kowa minista ne daga wajen hadarin shehu tijjani to haka irin abubuwan suke kamar su shehu abul fatahi su shehu modibu jilani su shehu malam ibrahim musa duk wa'annan daga wancan gidajen suka shawo ai duk daga can suka shawo saboda aka ake gane wasu abubuwa to amma dukka ina ake son a kai su wajen annabi muhammad eh wajen annabi muhammad to wannan shine abin da ake fama yake da kyau mu ƙara ganewa mu ƙara sani saboda kowa in ya zo ya rungumi abin da ya sani ya rungumi ya san yadda zai yi shine wannan shine salati wa manzo Allah babu abin da ya kai shi karanta alqur'ani bayan da yaje salati wa annabi Muhammadu sai in mutum ya kai nihaya nihaya in mutum ya kai nihaya nihaya shine karatun alqur'anin kai zai yi daidai da salati wa annabi amma in baka kai ba salatin annabi yana sama da duk wani mai karatun alqur'ani yana sama da duk wani mai karatun alkurani domin abin da ai karatun alkurani ka in ka koma baya abin da shehu ibrahim shehu tijani yake faɗa hakan abin yake ai ana shin karatun ka shine irin karatun Allah a'a idilali ne ga yanda Allah kaman ga yanda wato kamata yi ma bayan ka gama kace astaghfirullah ko ka yi daidai ko baka yi daidai ba haka ya kamata eh amma salati duk inda ya zo kuma za a karɓe shi ba za maka wannan tuhuman ba amma wannan bayan kai sai ka ci astaghfirullah eh shi yasa duk karatun ka kaji ka ci Allah ya sa mu a daidai ko ka ce wallahu a'lamu ai wa'annan duk akan wannan ne duk akan sa ne saboda hasken idan kan baya kaiwa gurin saboda hadaratul muqaddasa ce saboda haka kawai kana hikayat ne na kana ganin cewa ka karanta alkurani Allah amma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tangaran aka kawo maka kusa da kai faɗa kawai dan an san baka iya ba eh kaman godiya ne godiya ma ba wanda ya iya shi a duniya babu babu wani wanda ya iya godiya to abin da ka faɗa kai godiya shi Allah ya faɗa maka shi ya faɗa maka yadda zaka faɗa shi ya ce alhamdulillah sunan shi kenan alhamdulillah ya ce ka ce alhamdulillah domin baka sani da kai kai godiyan ba ka ce alhamdulillah sai Allah ya ce ka gode mishi ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli sai Allah ya ce kai salati wa annabi wannan don an ka maka kusa ne kuma duk wa'annan dan rahmat rahmatul lil alamin ne saboda sayyidina rasulullahi ne Allah ka taimake mu Allah ka kara mana son manzo Allah kauratul alam gaba daya da abin da ke cikin ta da komi da komi in ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin to ga baki ɗaya sai su maka salati kawaratul alam Allah musalli ala sayyidina Muhammadin iya nan duk halittan Allah sai ta ma salati goma goma duk halittan Allah sai ta ma salati goma goma to wannan shehu da ce kuma wani abin mamaki bayan an ma salati goma a ce da rana ne da daddare da ranan ma yace hawa biyu ne idan aka ma salati din to manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai manzala Allah yana cewa manzala yana cewa man su ne alakum al-ma'ruf fa kafiu wanda ya muku aikin alhali ku saka masa fa lan tasabi walau bi kalimatu tayyiba an ba za ku iya ba ko da kalimatu tayyiba ce ka ce Allah ya saka da alkhairi duk wanda ya maka to idan an maka salatin da rana sai Allah ya ce to ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna fulani bin fulanin qad salla alayka wani dan wani ya maka alheri ka saka masa bayan salati da goma da Allah zai yi wa mutum dan yayi salati wa annabi Allah kuma zai ce to ai an maka aikin alheri ka saka ba wanda ya maka aikin alheri sai manzo Allah ya mayar da abin kuma wajen rabbul izzati ce ubangiji ai ga kana sai Allah ya ce to a kujeran a kujeran wannan kuma sai sake yin goma a kujeran manzo Allah na'ibanci na Annabi Muhammadu sai Allah ya saki mana salati goma kuma bayan goma farko inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi man man ja bil hasanati falahu ashru amsalha idan kai ɗayan to za a yi maka godiya a godiyan kuma Allah zai sake maka goma to inda daddare ne 20 20 ake a kowane salati ɗaya Allah zai maka sal inda daddare ne in kamar karfe goma ya kai daga wannan lokacin an fara ninka aiki an fara ninka aiki to isosul awali daga lokacin kana fara kai salati ɗaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana ma salati 20 ne mala'iku sai maka 20 20 ne saboda ana ninka lokatayyar ai mun yi magana wajen sawabul martabati da sawabul ajari ai da bambanci in aka zo na martaba shi kuma yana tafiya ne da lokatayya ai akwai wani wani guri ne kai in ka je in ka yi aiki a gurin ake ninka maka akwai kuma lokaci da in lokacin ne ya zo kamar ranar juma'a ai ana ninkawa don ranar juma'a ana yafe wa mutane dubu saba'in ne in kuma a watan ramadana ne kaga watan ya zo to shi kuma ranar juma'a dubu saba'in sau dubu saba'in ne ko a kowane awa ɗaya a ɗaya sannan idan kuma ka tafi ɗakin ƙaba in kai sallah za a ninka maka sallan sau dubu ɗari ne sallah ɗaya in ka je madina kaga ka je ne to akwai lokacin da shi kuma yake zuwa maka ne to lokacin yake zuwa maka zamani makani da shi Allah yake lamari to a zamani din ba makanu ba in dare ya yi to an kawo wani lokaci lokacin kuma gaba ke daya an canza kamar yadda yanzu duk yawanci lokacin ijaba ne a yanzu haka saboda duk mutane sun shagala sun je neman kuɗi to wanda ya shagala kuma ya shiga fadan Allah to yana samun abin da ke wajen Allah fiye da wanda ya shagala kuma yana wasa yanzu irin wayannan abubuwan duk suna nan Allah ka taimake mu to Allah ya bamu bayan kulta in ka ce ashabul martabi على تلاوة القرآن إنما هو للقرآن فقط دون التالي سواب لا دان مرتبة وجن كراتن القرآن yana kasancewa ga Qur'anin ne kawai duna taliban da mai karanta alqur'anin wa zalika hasilun tilawati yace a wa zalika hasilun tilawati hatta min fasikin ko da fasiki ne bai samu wannan ladan قلنا سمكة الجواب في هذا الأمر متمل wannan jawabi akan wannan lamari ya ɗauki abu guda biyu annahu yuktabu lahu min tilawati alquran ana rubuta masa lada daga karatun alquran lakin yuzharu ibtaluhu za a rubuta yayi amma kuma za a bata min jihati al-ukhra ta wani gefe daban wa huwa adamu amalihi bil quran ya karanta ya samu amma an rusa saboda bai saboda bai yi aiki ba to tunda bai aiki ba kaga ya shigo ya koma kenan an ba shi ladan karatun alkur'anin amma an rusa ladan karatun alkur'anin saboda bai yi aiki da abin da aka ce ba shine ake tsoron Allah kare zamewa mutum kafa bayan ka samu istiwa'i rabbana la tuzigi qulubana ba'da iz hadaitana duk irin wannan matakan ne فإن تلاوة القرآن domin karatun Qur'ani ma adamil amali kai karatun alqur'ani amma kuma baka yi aiki da shi ba huwa masalul ladzi darabahu Allahu li ahli tawrat shine misalin da ubangiji ya buga wa mutanen at-taura masal ladina humilut tawrat thumma lam yahmiluha kama sallal himari hamil asfara ai aikin banza kenan ko mutum ka dauki ruwa na kan jaki yana jin kishin ruwa kuma ya mutu to me kai kuma naka ne halaliyanka ka yi aiki da abin da ya cancanta mutum ya ɗauki abin da zai amfana kuma bai amfani da shi ba ai bai yiwu kuma ya yi aikin banza wa ma'alumun annal himar la na fa'ala fi amal astar babu amfanin dan jakiyar littafi me zai da shi to shi ganan ala zari wa qawluhu summa lam ya'maluha kaman bai dauka bane ai lam ya'malu bima fiha bai aiki da abin da ke ciki ba tunda bai aiki da abin da ke ciki bai dauka ba kenan saboda haka karatun alqur'anin ka bayar an karba ai babu ai ba kai ba kawai eh wa qawlu subhanahu wata'ala alladhina atainahum alkitaba wanda Allah ya ba su littafi ya taluna wa haqqa tilawatihi wanda suke karanta shi haqqa tilawati kaga haqqa haƙƙa tilawati wulaika yuminuna bihi wannan su ne masu samun ladan kenan اللهم اجعلنا منهم وحق تلاوته على العمل بما فيه كنا كاي ايكي da abin da ke ciki kenan ko wa man arda anhu wanda ya kauda kai gabanin aiki ba da al'amali arda anhu ba da al'amali bayan yayi ya kafa mata lahu haqqa tilawati bai karanta shi daidai ba eh bai yi ba kenan suma qala radiyallahu anhu sai shauta ne ce alqur'anu shi qur'anin nan ku koma ba huwa afdalul zikri shi ne fi komi daga cikin ambatan Allah saboda ai min hadaratul muqaddisa ne ai zatul muqaddisa ne lakin suluku bihi to amma shigarsa ala sharadi yana da sharadi Allah ya kadiru tali nafsahu fi nafsihi kada mai karanta alqur'anin ya nufi kansa cikin kansa an ya shahada nafsahu fi waqti tilawati ya yadda kansa lokacin karatun qur'ani annar rabba ubangiji subhanahu wata'ala huwa allazi yataluhu alayhi shi yake karanta masa alqur'ani as-sautu sautul qari'i wal lafzu lafzul bari kai kanka ka dinga jin qur'anin kaman zuciyarka za ta tsage dan kana jin abin da Allah yake faɗa maka dan ka samu khushu shine ake son mutum ya ci kaga an ya shada nafsu fi waqtil annar rabba subhanahu wata'ala huwa allazi yataluhu alayhi gashi kana karatun kana ji amma ka karanta jin ubangiji ne yake ma magana a wannan halin wawa yasma'u kai kuma kana ji fa in dama lahu hada hada alhalu idan ka samu wannan wata saubi ittasala bil fana'i tami to zaka samu fana'i kenan domin zaka dinga jin maganar ubangiji ne ku karanta sa alqur'ani idan ka saba da alqur'ani ka sa qur'ani kana bacci za ka ga wani lokaci kamar kai kake yin karatun ba ruhinka zai dinga karban karatun za ga ruhinka yana karban karatun kana samun amdadu kuma za ka dinga jin farin ciki yana yana shiganka eh to wannan to ai kaman fana'i ne ai baka nan ne amma kuma ga kana eh baka nan ne ga kana kana jin qur'anin da yawan lokaci haka yana faruwa ina sa yabon annabi Muhammadu ina jin irin haka yana faruwa ina sa karatun Qur'ani ina kwanci ina jin irin haka yana faruwa ina sa wa'azi wani lokaci sai da kawai kaman gashi ana taro ne ana karantar da kai kuma kana jin komai ruhin ne yake karba a lokacin babacin yake ba shi to ana son kai kanka Allah karanta alqur'ani me kake ji qur'anin yake faɗa maka haka ake so wa babu usuli ila Allah to wannan shine kofar shiga wajen Allah ji shautitani idan ka fara haka to ka fara lausasa kenan ka fara samuwa kana jin abin da ake nufi to kai kanka da ka dinga jin daɗin abin da yake gudana kuma za ka gane ka da Allah inta min imlahi yi alaina wannan shine abin da shautitani ne mana imlayinsa akan mu radiyallahu anhu wasu altu na tambaye shi wace jani an kaule ta'ala fadin sa kul in kuntum tuhibbuna Allah idan kun kasance kuna son Allah fattabi'uni ku bini yubikum Allah sai Allah ya so ku kaga maganar ta dawo ko eh ta ina da asadu da Allah ta wajen Annabi Muhammad kenan eh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatan hasanatan liman kana yarju Allah wal yawmil akhir duk abin da za ka yi annabi muhammadin ne dai annabi muhammadin ne fa ja ba sai shau jani amsa radiyallahu anhu ma nasabu idan ka sani annal kalama ala al muhabbati al wato magana akan soyayyen al ubangiji subhanahu wataala li abidihi gabayinsa imma ma yuhadu fi muhabbati al makhluqati ko abin da aka maka alƙawari cikin soyayyen makhluqati halittu alatiyar shiddatun maili shine tsananin karkacewa wa shagafi da rufi bi shay'in da wani abu hatta la yajidu minhu sabara wanda ba za ka iya hakuri ba sai ka samu abin wa shiddatul ishtiyaqi da kuma tsananin bukatuwa ilal mahabubi zuwa ga abun so ko inda faqadihi lokacin da ka neme shi ka rasa walwulu da shiga biyi da shi hatta yi zabu an akalihi har mutum ya tafiyar da hankalinsa ha'iman ya imauce fi hulul mahbubi cikin son abin so ya imauce ha'iman in aka ce ha'imu suna suna siffanta ha'imu kal aish eh ha'imu mutumin da ya ji kishin ruwa yana neman ruwa da ga shi a hargitse yake ga baki daya to suna siffanta shi da ha'imu fi hubbil mahbubi cikin son abin so fa hadi duka fa hadi kula duk wayannan mustahilatun fi haqqillah ya koru ga haƙƙin ubangiji cikin son sa cikin son da yake yi subhanahu wata la ya ta'attaki zatil aliya ba a zuwa da wannan cikin zatin aliya an ya tsara a fiha mailin ko an samu wani karkata aw shigafin ko rufi aw shauƙin ko soya iswa fi murtab fi martabatin zati domin yana cikin martaba ne na zati jalla ya ɗaukaka wa Allah ya ɗaukaka fi gayatul uluwi zati cikin ɗaukakan ba za ka iya zuwa ba kawai eh kai dan adam baka saka je nan gurin ba to da ka ta gurin da zaka iya shi ma din kowa ne yake iya wa ga kibriya uzzati ga izul kamili ga jalal ladhi la yutashifu wa la yukayifu wa kullu hadhihi sifat al aliya wa inna sifatin kibriya na ubangiji aka zo aka ce maka izu na ubangiji aka ce maka jalala na ubangiji ta la yusafu baya sifantuwa ashe in kuntum tuhibuna laha in za ku je kuna son Allah da wannan soyayya ta ina za ku je ku zo nan ba a yi ba ku isa ba annabi Muhammad shine mahanga annabi Muhammad ake tsayawa a wajen shi shi ma shi ma ba kowa da kowa ba sai wane da wane amma ba za ka iya ba saboda siffan da ubangiji ke baka isa ka je wajen ubangiji yana cikin kibriya ga ka gashi a ƙarya ne ƙarya ne ba zai ba ko akwai mutumin a cikin masu mulkin ƙasa an yi mulkin ba a duba yaro an ce ya yi mulki ƙwarai ina ganin za ka iya tunkararsa kamar ka gaba ɗaya ka je ku yi maganar da kwai tare kwanan nan akwai wani da ya ce min sun haɗu da tinubu da ya zo ya dinga gaida shi har ya tashi bai iya gyamar komai ba wallahi bai kai kwana goma bai kai kwana goma sha biyu ba a Abuja ya ce na dinga cewa ranka ne ya aiki ranka ya ce wallahi har na tashi na kasa yi mar magana tinubu ya ce ina son kuma mar magana ne da ya tashi ba shi dubu ɗari biyu wannan fa kaga to yanzu za ka zo kana ganin kaman ka ka ka ana haɗa ka da wani wallahi inda ka je in ka kaɗa lejin kai haka an ka ce mai kawai ka ce ba komai ba za ka iya ba to wannan ya nuna maka yaya zuwa gaban zatin yaya zuwa gaban manzo Allah ya zuwa wajen zatin Allah saboda haka ba za ka iya ba in ka je ba za ka iya komi kuna haɗa kai ka isa ma ku haɗa ido da wani ai daga ganin ka dinga ikon Allah ashe ni ne da za mu haɗu ana tambayar ka ne kawo kana ikon Allah zuciyar kashe haka za ka yi haka tashi to wa'annan su mutane ba sa iya ganewa gashi mutane ma a kusa da kai a zo a ce ga kadan ga baban gida ga kadan ga Buhari ya ce faɗi duk abin da kake zo sai ka ce keke kake so a sayar maka haka ne saboda kwarjinin ya wuce sai ka faɗi abin da kake zai kace kai kana so a ba kuɗin keke ne sai ka fito ka fashe da kuka kuma ba halin ka sake zuwa ka sake ganin shi an gama to wayannan to kibriya irin wayannan abubuwan ne sai mutane zai ce wai a izala wai ka kama Allah to dan Allah wannan yaudarar ba ta kai na ta kai ba ta ina ne za ka kama Allah? To ta ina a jahilcin ma. Shi ta wato mutakabbiru ne ba, Ubangiji mutakabbiru ne. Shi ya sa idan kai laifi ka ce masa ka sani ya hana amma son zuciyanka ya kai kayi sai sai kana da hankali sai sai ya maka amma ka ce masa ba dan ka da baka yadda ba zan yi to mutum zai cika ne shi ai kai dai wai kai ma shine kenan ai wannan kalmar ai rashin ladabi ne kai ma shine wannan abubuwan da ke faruwa kenan to irin wayannan gabaki ɗaya in ba mutum ya koma hanyar wanda suka san adabu ba to ba za ka sami kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa addabani rabbi ha hasaran tadibi idan ka duba ka ga ladabin da manzo Allah yake da shi sai ka ga duk cikin annabawan ba mai wannan ladabin saboda guraren da annabin ya taba aka ce an ba shi lada ma cewa aka yi walha wallaili za sajja ba wanda Allah ta faɗa masa haka walha wallaili iza sajja kalman ku sake jin shi yadda za ka gane girman annabi Muhammad annabi Musa tambayarsa aka yi aka ce a cikin duniya akwai wanda kake ganin wafi kowa ilimi ya ga shi ne annabin duniyar gaba ɗaya ce bai san wanda yake gaba da shi ba Allah ya ce wa ya ce ka ce wa ya ce ka ce ka tafi marajal bahrain za ka gamu da abdan min ibadina atinahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilima wannan kalmar ne fa ya hada annabi Musa da Allaru sai da annabi Musa yayi kukan yunwa aka je ce atina gada ana laƙallaki na min safari na haza nasba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ba shi dama wa azil liman shita minhum duk abin da kaga dama kai da yazo aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan yakin jaishi usratin yace ku je na gafarta muku ku je na gafarta muku ku je na gafarta muku Allah da ya tashi mana magana sai da Allah ya yi shi girmamawa Allah ya ce masa ranka ya daɗi a fallahu anka ranka ya daɗi eh ranka ya daɗi Allah duk duniya babu wata halitta da Allah ya taɓa mar magana da haka in ba annabi Muhammadu ba malamai sun ce da Allah ya ce lima azinta lahum da ba afallahu an ka ba saboda ka afau shi a wajen manzon Allah kirari ne ba na yafe maka bane wanda mutumin da bai da malami zai dauka na yafe maka a'a shi na manzon Allah ba haka bane shi kirari ne Allah ke masa ranka ya dadi ranka ya dadi wannan shi shi ne ya ɗauki zai ɗauki adadin annabi Muhammadu sannan lokacin da mala'ika Jibril ya yi watanni bai zo masa ba sai ƙuraishawa suka faɗi kalmomi munana a kan shi ai da kaza da to gashi ma mai zuwa masan bai zo ba kaza kaza manzo Allah sai da wani abu ya darsu a zuciyarsa da aka turo da Jibrilu ya zo wajen manzo Allah Jibrilu ba shi hakuri yayi yace Allah ya cince maka wallahi tallahi shine wabaha wallaili idza sajja nayi rantsuwa da lokacin bayyanan walha nayi rantsuwa da lokacin da dare ke shiga ma wadda aka rabu kawai makala yanda suke cewa Ubangiji ya yi watsi da kai wallahi bai yi watsi da kai ba haka ya cance maka shi ne wallahi tallahi wallahi tallahi ban yi maka haka ba ya rasulullahi wala saufa yudika rabbuka fatarda kuma zaka gani wannan shine tasliya wala saufa yudi zan baka duk abin da kake so ka faɗa zan baka sai ka ce ka yarda eh saboda abun nan dai da aka bata maka rai to ya rasulullahi wala sawfa yudika rabbuka fatarda zan baka sai ka ce ya isa wannan duk ba wanda aka yi ma haka sai annabi Muhammadu saboda addabahu rabbahu fa ahsan tadibahu ba wani halittar da Allah ya ma haka a duniya babu shi to kenan idan mutum ya gane haka mahangan da Allah yake kallon sayyidina rasulullahi da mahangan da bayan Allah suke kallon sayyidina rasulullahi babu abin da yake babu abin da ya kusa da annabi balle ya daidai da annabi Muhammadu babu shi shine babu lahi alwasir shine kofan Allah wanda yake shiga wanda ake samun duk abin da ake nufi Allah ya taimake mu ashe kaga kenan ashe kibru da izzu da jalala baka isa ka kusanci ubangiji da wannan ba eh baka isa ba kibru da izzu da jalala baka isa ba wa kullu hadhihi sifatul aliya min haythu ma hiya hiya fi zatin ta gurin da take kenan fi zati cikin zati iktabat an la yujadu shay'an ma'ahu min al akawani babu wani kaunu da ya isa ya sadu da wannan gurin sai dai ka sadu da sayyidul wujudi yawa babu wani kaunu min al akawani لأن الكبرياء الذاتي domin kibriya uzzati wal izzu zati da izzu na zati wal ulwi zati da ulwi na zati wal jalalu zati da jalala na zati duk ta ba kullu ha gairuhu min wujudi gairihi kuma ba zai yiwu ba za a yi masa hukunci ne eh kullaha gairuhu min wujudi zati ga Allah ga wani a ina ai ba zai yiwu ba ai ba zai yiwu ba wannan shine sirrin annabi Musa, ai, gira ne na Ubangiji, a kibriya'u ne Ubangiji da ya wannan maganan ai aka samu wannan damuwar. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, me ke hannunka ya annabi Musa, sai ta yi a asaya, a? Asaka, kana da sanda Musa, a gabana? ma'anin ma'anin maganar kenan ai wa ma tilka bi yaminika ya Musa me ke hannunka ya annabi Musa ce hiya asaya sandanka har ma atawaqau alaiha ya kara wa ushi biya ala ganani wa li fiha ma'aribul ukhra Musa kana da sanda to shikenan tunda kana sanda alkiha ya Musa jefa da ita mu gani da ya je faɗa ta fai za iya ya tuntas a ta zama macijiya tana ta juyo kuma ta yi kan mai shi annabi musa kuma fa wallan mudbiran da ya juya zai gudu ta a a a kai da kayanka za ka gudu kai in kana da hankali fasaranta ayar kai da kayanka za ka gudu ashe ya nuna ba naka bane kenan yace la yukhafu ladayya mursalun mursalai ba sa tsoro a wajenmu annai musa sake shi yasa da ya ce arini an zuru ilaika ina son gan kai ce lantara ne ba za ka gani ba ai a sufanci shi ne zai baka abun daram lantara ni ba za ka gani ba me yasa ba za ka gani ba saboda kana ganin ga ka ga wani abu kuma gani baya yiwa inda har musa yana da wani abu to ba za ka gani ba da ya maza ya ce kenan ka tafi zuwa ga dutse fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani lan tarani sawfa tarani ba za ka ganni ba ma dama kana ganin kanka matakin farko fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani idan ka je a lokacin ka yi wusuli ka shiga abin da nake nufin to sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka lokacin da ubangijin ya sake fito masa ba wancan fitowan ba dutsen ya dagargaje fa harra Musa annabi Musa ya fadi ya suma da ya suma ai fana'in kenan la tarawna rabbukum hatta tamutu ba za ku iya ganin ubangijin ko sai kun mutu ma'ana sai ba kwana da mutuwa da suma da bacci duk ba kana la tarawna rabbakum hatta tamutu shikenan falamma afaqa qala tubtu ilayka ba tubtu ilayhi ba tubtu ilayka na tuba zuwa gare ka ya nuna maka yaga ubangijin ba tubtu ilayhi yace ba inda bai gan shi ba sai ce tubtu ilayhi wanda ba a ganin shi nan amma tubtu ilayka ga shi ga shi ne na tuba zuwa gare ka ana awwalul muslimina ko ana awwalul mu'minina na mi kauya na gane wusuli kenan ya sadu da abin da ake nufi kenan a lokacin ya sadu da a sake tambayarsa a ce ka gan shi sai a ji amsar da zai biyo to da ake son a haɗa rikici sai aka yi shiru aka kyale saboda a bar wawaye amma da a sake tambayar shi a ji a ce annabi Musa ka ga Allah da ka su maka taso ashe ba a ganin ubangiji sai an mutu ba ashe ba a ganin mutum ubangiji sai an suma ashe ba a ganin mutum sai ba ka ganin kanka ne ganin kansa na farko ya sa bai gan shi ba amma da ya zo bai ga kansa ba kowa ya yarda ya suma ya tafi da ya dako ya ce tubta ilaika to haka abubuwan suke to wayannan su ne hijabat hijabi hijabi hijabi hijabi ya sa ka mutum yana cewa ba ga Allah ba kaza kaza ka duk wannan wani kujera ne in an yi wani kujeran numfashi ake a yi shiru ba a iya cewa komai ba a iya cewa komai Allah ce muke mu kaga shi yasa ya jera maka a subhanahu wata'ala ma fadalan an yaltafita ilaihi a ce ga inza ga kibriya uzzati ga izzatu zati ga ulu zati ga jalalu zati a ce kuma ka zo kana waiwaye waiwaye kenan a ce ka ga wani eh ai ko gaban sarki kaji in kun kai haka ai sauro zai daɗe yana kai maka hari ma sai dai ka dinga girgiza kai don haka ce a yana magana za ka yi shiru saboda baka san ko kayan rashin ladabi ba kar a baka kashi dan baka san kayan gurin ba to balle hadaran ubangiji an yaltafita ilaihi bi muhabbatin an yataluwa ilaihi bi shauqin ka waiwaya zuwa ga ubangiji da soyayya ko da shauki lima huwa alaihi min sifatin akan wayannan sifofi almazkura ba za ka iya ba eh ka tsaya da kawai min janibi sai da wujudi ba za ka iya ba da wancan haƙƙin ba manzo Allah saboda a nuna maka an sallama ga baki eh shine da yawa za ka ji malamai suna cewa annabi Muhammad bai ga Allah ba kuma da yawa za ka ga kuma sai ka ji tausayin su suna kare ta kansu da kansu ai sallar da muka yi duk wannan sahun da muka yi na sallah ai mi'iraji ne ba isra'i ba ne mi'irajil arifi na ai manzo Allah ya ga mala'iku a sama ta daya ya faɗi da suke a tsaye suke ya ce mala'iku a sama ta biyu sun yi ruku ne mala'iku a sama ta uku sun ci suna lauri man hamida wuni mala'iku a sama ta hudu suna sujudi ne mala'iku a sama ta biyar sun dawo sun zauna ne mala'iku a sama ta shida sun yi sujudi ne mala'iku a sama ta bakwai su daga nan suka je sidratul muntaha aka yi jibrilu ga gurinka zo mu wuce ci a ba zan iya ba in na ƙara zan narki ya ce kai kaɗai da ka iya tafiya an san duk wannan reporter duk ya kawo an yi haka da annabi muhammadu annabi muhammadu bai tafi wajen rabbul izzati da kowa ba shi kaɗai ne zai iya saboda shi kaɗai ne addabahu rabbahu wa ahsana tadibahu shine kawai yake da ladabin gamuwa da zatin Allah shi da shi ko jibril bai da shi ko jibrilu ba da shi annabi muhammad shi kadai ne yake da wannan saboda haka ba a ce wani mala'ika ya ɗauke shi ba za ka ce fajazabahu nurun sai haske ya ja shi aka yi tafiyar shekara dubu saba'in da shi cikin hijabi aka yi tafiya shekara dubu saba'in kuma duk reporter yana bayarwa yanzu yana waje kaza yana zuwa sai gashi nan ga rabbul izzati a gisadil mashi'a gamuwansu da rabul izzati sai da rahota ya kawo sai ce attahiyatu lillahi attahiyatu saboda wa'inda ba za su iya din nan ba kowa ya kawo gaisuwansa bai yi gaisuwansa shi kadai ba saboda shi ne kofar saduwa da rabul izzati sai ce attahiyatu duk gaisuwa an turo ni da gaisuwa ya ubangiji azzakiyatu lillahi attaibatu salawatu lillahi sai Allah ya ce to assalamu alaika ba alaikum ba assalamu alaika ayyuhan nabi'u ga annabi ne ga ubangiji bisadul mushi'at bisadul unsi kenan assalamu alaika ayyuhan nabi'u wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shine maganan da ubangiji ya amsa wa manzo Allah gashi gashi idan an ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah ba to sai ka tambaya wannan shi kuma hikaya ne labari aka bayar labari ne larabcin da shi yake nuna mana ga yadda abin yake kuma tsakanin wadawa sai manzo Allah ya karba ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin salihan wayanda ba za su iya zuwa nan ba suka bani gaisuwa to wannan gaisuwar ta koma wajen su suma yadda ta zo wato waraddul amanati ila ahliha kenan wannan shine shine ma'ana al-musalli yunaji rabu duk duniya akwai mihrabul wujudi ne banda annabi Muhammadu wa huwa awwalu abidin shine farkon mai bauta mala'iku ma a wajen shi suka koyi bauta ba shi ya koyi bauta a wajen su ba shi yasa ake cewa ai jibrilu mujazi ne amma annabi Muhammadu shine malamin jibrilu ba jibrilu ne malamin manzo Allah ba kuma shi ma duk wannan duk ya nuna kahi manzo Allah ya ce alimtu kaf ya ce alimtu ha ya ce alimtu ya ya ce alimtu ainun ya ce alimtu sad ya ce alimtu sai Allah ya ce fala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahaya bashi ya faɗan kari haka muke son a nuna wa duniya amma ba annabi bai sani ba ba annabi bai sani ba to duk wa'annan in baka san wa'annan ne mata ina zaka ba wa annabi haƙƙin sa ai kullum zaka dinga gare shi mutum ne irin kan kawai to ka kuwa an faɗi amma ne Muhammadu shine gaban komai shine kuma yake tafiyar da komai da shi kuma Allah yake komai babu wani wasiɗa wanda zai gamu da rabbul izzatin ba sayyidina rasulullahi ba babu wani abin da zaka kalle shi tsakanin abdu da rabb annabi Muhammadu ne in ko baka gan shi a wannan ba to akwai yaki Allah ya yi a wa fiha yaqulu subhanahu wata'ala to a nan ne za ka gane lima huwa alai min sifatil mazkura ga kibriya'u ga azma ga uluwi ga jalala ka zo ka ce ka tunkare shi shine dalilin da ubangiji yake cewa kuntu kanzan lam u'raf ni taska ce wanda ba wanda ya sani kuntu kanzan lam u'raf ni taska ne wanda ba wanda ya sani iz huwa fi tilkal girati bi wujudi tilka sifati ya'nitu min wujudi ghairihi ma'ahu saboda giran ubangiji babu wani halitta babu wani abun da yake kusa shi iswa tilkal girati bi wujudi tilka sifati saboda aka yi sanya wa'annan hijabin hijabul kibriyau hijabul azmi hijabul jalala hijabul haka baya iya yiwa ka riski ubangiji da wannan baya yiwa ya anif min wujudi gairi ma'ahu ya ubangiji ya nisantar ka sami Allah tare da wani summa tunzalu subhanahu wata'ala sai ubangiji yayi tanazuli fa ahabbtu an urafa da ba wanda ya sani to yanzu ahabbtu so shine ke fara zuwa cikin maganar Allah so da wannan ne ake samun hijabai su samu sauki ahabbtu an urafa to na so a so ne a sanni yanzu na son a sanni fa ahabbtu an wa hadha wannan at-tanazul minhu wannan tanazuli ne na ubangiji laysa nuzulan an al-martabatil ula ba wai ya sauka ne a wancan martabar na farko ba a'a yana nan kanzan din lam uraf to amma ina son a sanni bal huwa fiha azalan abadan domin shine azalil azalil azal shine kuma abadil abadil abad shine ma'ana la ilaha illa Allah al-awwal wal akhir zahiran batinan shine ma'anan haka shine kul azalil azal shine kuma ila abadil abad shine kullu shay'in halikun illa kaga shi min azal yana nan ila abad ma yana nan to tun da haka ne kowa kuma wanda zai kalla babu ne fanin ne kullum ala waje ardi fanin ko me fi kauratul alam ma fanin ba waje ardi ba lakin iktabat mashi'atahu to amma ya hukunta mashi'arsa subhanahu wata'ala allati yastahilu nafai wanda ya koru wanda ya koru ma ta'allaqat bihi wanda abin zai rafe da shi Allah budda an yuje da aliman to za a samu wani malami min al-mawjudat daga cikin kasantattu ya tasarrafu fihi wanda Allah zai tasarrufi da shi bi ifadati rahmati ya kwaranyo masa ramansa wa aka turo wa ma arsalnaka illa illa rahmatan lil alamin shi yasa anan ne zaka gane ar-rahmanu alal arshi stawa manzo Allah sunan shi a al'arshi sunan shi Ahmadu ne a ƙasa yake Muhammadu amma can Ahmadu Allah yake magana da shi Ahmad to Ahmadu to haka shi sunan shi yake saboda can komi abinda manzo Allah yake karba a wajen Rabbul Izzati da Ahmadu yake karba abin da yake ba wa kaunu gabaki ɗaya da muhammadu yake ba su kamar inda rarun ya karɓa ya tace ya baku ba wanda ya ce karɓo zafin shi kaɗai da iya karɓa shi ma ba da muhammadu yake karɓar zafin ba da ahmadu ne sai sai sai ta shi dawo da shi muhammadu sai baku saboda haka duk wani abu irsali rahamaniya daga annabi muhammadu daga annabi muhammadu wa umumaha haka ne ko da gamewanta wai zaru sadawati jalalihi wa ulwiha ka gani sadawa shine tumbe abin da ake nufi da tumbe na ubangiji ya tsaya da gwani ana ya ce wanda ya isa ya fito ko da bindiga ce wanda ya isa ya fito da ga ana ce kai fara fita ko ya ko ba haka bane to sadawa kenan in ya tsaya ba wanda ya isa ba wanda ya isa ne kawai shine sadawa hmm? na jalalansa wa ulwiha wa ubbira amma ta'allaqat bihi hadhihi mashi'ati sai aka yi ta'abirin abin da aka allaka da shi da wannan mashi'a huwa tanazulu shine tanazuli kamar abin da ake nufi tanazuli me ba na Allah ba sai ya ce manzon ladhi yuqridu Allah qardan hasana shi ake nufi da tanazuli kamar ya sauka kan wancan kujerin ya zo daidai gurin da ku yi daidai sai ce manzon lazi yuqridul lahu qardan hasana in ka tashi ba da bashin wa zaka ba to Allah kake ba ta ma Allah ya ce Allah ne haka abin yake to tanazuli kenan sai ubangiji ya sauka da'i mu'amala shi yasa zaka ga Allah yadda yake magana da manzala Qur'ani alam tara ila rabbika kaifa badda zil kun bai abin da ke magana kun ji dai alam tara ila rabbika kaifa madda zil ya ka gana yi masa ma'anansa kenan ai zillullahi muhammadi shi ne hira ne ake yi ai hira ne tsakanin Allah da manzo Allah irin hirar nishadi kai za ka iya zuwa wannan fadan to ya kaji Allah ya ce alam tara kai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ka duba mun ya Muhammadu ya nayi wa mutane kaza da suka taba ka ka duba mana alam tara alam tara alam tara sai ka samu dari da wani ba cikin alqur'ani wannan magana ce ta zaman nishadi ana hira tsakanin rabbul izzati da abduhu rasulullahi haka ne kama ka ji a koma wani gudu ce huwa qadirun ala an yabasa alaikum azaban min fawqikum yayi daidai da alantara to wa ke ya daukan wannan gurin a lokacin zaka ga manzon Allah yana gumi ne hawa yana zuba idansa yana cewa uzu bi wajhikal karim a uzu bi wajhikal karim duk lokacin da ka zo wajen tafsirin nan gurin zaka ji haka ne bal huwa qadirun ala an yafasa alaikum azaban min fawqikum eh ina da iko in saukar muku da azaba ta saman ku aw min tati arjulakum ko in fito da shi aw yulbisukum shi'an wa yaziku ba'dukum ba'sa ba'din yana ce subhana bi wajhikal karim manzo Allah baya iya amsa kalmar da yake mana kenan subhana bi wajhika al-karim subhana bi wajhika al-karim subhana bi wajhika al-karim abinda manzo Allah da dinga faɗa kenan waye zai iya keta wannan gurin yace to a sa din mu gani to ashe kenan a nan an gane waye ke iya taron daɗin da rashin daɗin annabi muhammadu ne annabi muhammadu ne to wannan fa shine tallan da shau tijani yake yi ka gane annabi a irin wannan darajar shine fa jawahirul ma'ani ai an dinga ke to ai ai yaro ne yake wa yake wayo wa uban shi eh to dai kullun gani yake baban bai gane ba shine ya gane to haka abubuwan suke ai abin tausayi ne mutumin da bai san abu ba ko bai san bai sani ba ai abin tausayi ne to kuma da zuga da aka zuga shi shine zai tawaye ya je fada cikin bala'i eh da haka ne an ce babu kamar shi da tun aka ce babu kamar shi babu kamar shi ta shi da bukatan kauye ai shikenan sai sai ya dauki zugan to kuma ya sayar da kansa cikin bala'i to wannan kaga wannan ai da wayar ma'ani muke karanta ba wani abu bane na ba kuma wannan yana maka magana ne akan manzo Allah shin ilimin ka ya kai kai idrakin abin da yake sanarwa kenan aikin da yayi kayyama ko yayi wa wanda ya cancanta ne kuma abin da ake faɗan gaskiya ne ko ƙarya ne ulumu ne ba jahalu ba ne saboda haka la yulta fito illal juhala ba babu waiwaye bi fa'in tarabati wa umumi wa bi zuri sanawati jahali to daga nan ne wa ubir amma ta alaka bi hadi da mushkati wa tanazulu summa qala fa halaktu halqan ka gani yayi tanazuli To, fa halaktu halkan sai na halicci wani halitta, fata arrabtu ilaihi sai na sanar da shi, fa bi arafu ne ta jikin shi da sani. To, ka duba, malamai suka ce to ka narka, fa, fa'un ɗin nan tamanin ne, ya goma ne, ba biyu ne, nawa kenan. To, ka ɗauki Muhammadu, sallallahu Alaihi wasallam. Mimun arba'in ne, ɗaya mimun na biyu arba'in ne. ha'un takwas ne, kamar da nawa, dal hudu ne, nawa kenan, ta kaga fabbin Muhammadu arafu ne kenan, an gaya maka abin? Bai gaya maka ya ce, fa halaktu halkan, fa ta'arrabtu ilayhim, fa bi da shi ne arafu ne aka sani, waye shi. ai bai kira maka sunan annabin a kurukuru ba to koma ilimin hisabi tukuna ka gane in ba koma ilimin hisabi ba sai ka ce ba biya da shi aka sani shiwa ka za gurin ka majahuli a wajen malamai ma'arufi haka abin yake wa kana tanazzulihi ilaihim wannan tanazzulin zuwa gare su bi hukumul mashi'ati da hukunci ne na mashi'a iktaba zalika tanazzuli ya hukunta wannan tanazulin saidan min nuqadi judihi sai zamo kwaranye ne min nuqadi judihi daga kwayan kyautansa wa karami da karancinsa allati yantafa biha wanda yuntafa biha wanda za a amfana da ita man waqat alai duk wanda ya same shi ya same mu ya same mu waqat alaina ya same mu tunda abin ya samu ka gane daga annabi ne to sai ka rike annabin kuma shine abin da muke ciki wa min hadha al-fayd hukmun wannan kwaran yana da hukunci na subhanahu wata'ala waqta lafa hukmuhu subhanahu wata'ala ubangiji ya saba hukuncin sa subhanahu wata'ala fi wujudihi cikin samuwansa fada ifatun sha'a tana fuhum akwai waɗansu laika wanda Allah ya so a tarfihim ɗaukakansu wata azimihim da girmama su wata kinihim da yiwansu nuna rutubatul uliya aka kai su wani kujera maɗaukaka wani ulu wa sharaf wata azima aka aje su a nan gurin wa haula'i wayannan humun nabiyuna wal mala'ikatu sune annabawa da mala'iku a cikin kauratul alam ne min wujudin ko to me yasa ka ce annabiyuna wal mala'ikatu mala'iku suna sabon Allah ne la ya suna la ma maru wa yaf'aluna ma yumarun annaba suna sabon Allah ne ba sa sabon Allah saboda ka an fitar da su fi babi takaddusi wa ta'azzuli bangare daya ka gane amma su kuma akwai tafaduli tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd sannan aka zo kuma aka wawware su to wa man sha'a daga cikin su akwai wanda Allah ya so itisasihim ya keɓata su lil awalimi daga cikin alam ɗinsa ta yaje rutubata a cikin wannan rutuba wa ɗa'ifatun akwai waɗansu ɗa'ifa ƙababi tarfi'ihim ubangiji ya yi hukunci da ɗaukaka darajar su wata azimin da girma su wai ila'ihim da bayyana su ila rutubin hiya dunal ula wanda kuma ba su kai wannan gurin ba su waye wannan sai ka ce a siddiquna saboda ulaika allazina an'ama alaihim minan nabiyina sai ce wani siddiƙi na shuhada to kaga an yi tasafuli kenan an yi tasafuli daga cikin kaunul wujudil wahidi shine awwal Allah madaukake na cewa akan martaba sai na rasulullahi wa in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina awwalu abidin wa sayyidina rasulullahi to shine wancan gurin halattu halqan fata'arrabtu ilaihim fa bi arafuni kenan to kaga nan kuma an fara kashe kashen ya aka aka halitta halitta eh to wani ana mar magana shi annabi adamu ya sani shine farkon halitta a wajen shi to shi kuma annabi adamu kwata kwata zaman sa aljanna ma kwana ɗaya ne ini ne ma bai kwan ba ini ne ma bai kwan ba a aljanna saboda haka bai shekara dubu ba shekara ɗari biyar ne ya yi aljanna kuma ko tafsirin ibn kasir ka duba abin da gani kenan saboda bai kwan ba to fitowa da shi a duniya shekararsa nawa ne to duniya da ita kuma shekararta nawa ne da babu waɗansu ne ubadu to mala'iku ma da ba a san shekarunsu ba su sun samu aikin daga annabi muhammadu ne saboda aka huwa awwalu halqin lahi shine awwalu adidin Allah ce muke mu. Wa ala hajjil martabati ka gani? Wayannan masu wannan martaban kuma siddiquna wal aqdabu in aka ce siddiquna wal aqdabu kaga can ayan ce maka annabiyuna wal malaikatu to na ce maka siddiquna wal aqdabu saboda ka gane abubuwan yadda wa fi kulli shay'in halakna zawjaini dan ka gane me ake nufi suma hakama bi rutubin sannan sai ubangiji ya sake wani hukunci bi rutubin dunan wanda ba su kai su ba fi tarfi'in wa ta'zimin wa ifadatul fadl wal judi wanda su ma ga sunan zubi ne wa fi hadhihi rutubati ammatul awliya kaga wa shuhada wa salihina mun ji shuhada un kenan rutubi ne ai da kai siddiqai ba ko ba su kai annabawa ba to ka gani to anan kuma daga nan wa fi hadhihi rutubati amatul auliya ala tilashi maratibihim sabanin martaban su wa man sha'a tashishin mislahum min al awalimi wa dunahum dawaifun wanda ya ga dama kuma wajen kebance su daga cikin alam to akwai waɗansu kuma daga cikin dawaif wanda Allah ya yi hukuncin su ma suna nan baya kai ne kuma zaka zo ka fitar da su don ai nan din ma ba nan ya tsaya ba eh ulaika nama lahu alaihim min al-nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wasalihina wa hasanu ulaika rafiqa shi ma salihi ai akwai mumini mumini akwai musulmi shi yace to in ka so zaka yi ƙasa kuma zaka ga yadda aka rarraba din ko a cikin nan amma da ya dauko maka wurin da yafi ko ina wahala ka gane da annabi Muhammad da aka fara ka gane fata arrabtu bi sai dunkule saboda a bari kar ko ka gane ko kar ka gane shi yasa shi kansa kakansa da ya zo ya sa manzala suna Muhammadu aka ce lima sammaituhu Muhammadan dan me ka sanya masa Muhammadu bayan cikin zuriyar ku kabila ku gaba ɗaya ba mai suna Muhammadu ya ce sammaituhu Muhammadan liya hamuduhu ahli samawati wal ardi na sa mar Muhammadu ne dan halittar sama da ƙasa su gode mishi kaga ilhami kenan aka yi wa Abdul Muttalib samar Muhammadu shine eh sannan sai da Aminatu ta faɗa ta ji ana ce masa lokacin da ta u'izuhu bil wahidi min sharri kulli hasidi sai ka ce ku ambace shi da Muhammadu bakin Aminatu mahaifiyar sai na Rasulullahi to irin wa'annan abubuwan haka suka sauko to mutum ba ya bi irin wa'annan ba ta ina zai gane kuma da wa zai faɗa shehu tijjani ko ka yi fada da wanda ya turo shehu tijjani Huh? Allah ya kiyaye آه ودونه طائف عذاب ترفيعهم وإلى وإليهم إلى رتبة دون هذا الرتب وهي هذه مرتبة دوائب الصالحين أي كذا نيكو الذين قضى لهم سبحانه وتعالى بتوفية الامتثال أمره إن أكتش متن صالحين أي صالحي yana cika al'amarin da Allah ce yi wacce na bina yi ya bar abin da Allah ya hane shi ma a ɗiƙil hijabi wa gamihi tare da hijabi da kuma girgije wanda bai iya kaiwa gun da ake nufi ba. Fahim da'iman ya taƙallabu na fi a tsawarin mujahadati, mafiya yawa suna juyawa fi a fi suna juyuwa ne ya taƙallabu na suna juyuwa ne fil a tsawari cikin ɗauran ba da ɗaurin nan mujahada kokari wa bikal amri da kunci lam ya kharju ila ruhil ahwali basu fito basu fita daga cikin asalin manufan ba wata sa'il majali ai suna cikin wancan da yanzu ko ulaika allazina an'ama Allahu alaihim min annabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina kaga wa wa wa wa wa wa wa adafun saboda kai basu fita daga cikin wancan darajar bare musulmai dai su ne annabawa kowa taɓa samun annabi wanda ba musulmi ba ka gani to amma kuma kujerar musulunci shine annabta ba shi ba ne amma an fara da musuluncin kafin aje can saboda haka shine wa bikul amr lam yakharju ila ruhil ahwali wattisa'il majali basu fita ba dai suna ciki saboda haka shi musulmi akwai abin da yake tsayawa zai iya kaiwa har siddiki zai iya kaiwa har kudubi amma bai isa ya kai annabi ba shine ma'anan yawa kaga ya rage maka kenan za ka yi aiki ka kai wa'annan ofisoshin Allah bai ce ba za a baka ba a'a an barka a buɗe za ka iya yin aiki ka kai nan gurin in ka yi sannan wa itlaqil arwahi fi sirajil wujudi an saki ruhin ne cikin hasken samuwa allazi la gayata lahu wanda ba shi da iyaka li'anna til martabatul aqdari ka gani domin martaba na kudubai wa siddiqin siddiqai wa fa'ifatin dunahu da wanda suke ba su fi martabatin cikin martaba qababi tarfihi wa ilahi wa istifa'im aidan وهم أوام المؤمنين سنة مؤمنين وهم الذين يقعون مع إيمان في مخالفة أمره سنة ونس كفار أو يو أنجما سنزمو متعنى كركي أنجما سنزمو أن دنيا أنجما متعنى كركي أنجما أن دنيا والكل دو إنا قد اكتفيناهم مراتب التعظيم والإجلال دو الله يتعالى سياسة أسكن مرتبة نجل ما دولين أيضا الله يتشي عجبت لأمر المؤمن والأمر كله خيرا إن أصابه سراء شكر وإن أصابه ضراء صبر فيتي المؤمن القوي قوي خير وأحب إلى الله من مؤمن ضعيف يتي وفي كلاهما خيرا كاغني ashe kenan a cikin muminai shi ma akwai tafaduli wannan mumini ne mai karfi wannan mumini ne mai rauni amma dukan suna da alheri kenan na bayan ma ana neman a kawo kan kujeran kenan to shi ne yake magana a nan ko hakan ne ga duk tafainahum maratibut ta'zim wal ijlali wal kullu ma'awahum dukkan su aljannatu aljanna za su shiga Allah mu ja'alna minhum lakin maratib mutalifa sai dai aljanna ba irin gida ɗaya bane aljanna ba gida ɗaya bane dama aljanna gida ɗaya ne a'a tilkal jannatu lati urusumuha bima kuntum ta'maluna to ai aikin da kai ka samu aljanna wani aikin da yake ko ba irin wannan aljannan bane shi yasa aljanna ta zama kashi hawa bakwai daban daban daban daban daban daban ka nema aikin ka ya kai ka in ka yi kokari ka yi kokari a sa ka aljannan dan ali ai wane ne ya raba zakal ibadi ko allati lam yahul ladhi sila fil biladi wani kuma daga nan ta kai tuntuni dama abin da kake ga iyanan ka tsaya mu wai muna jannatul ilina in ce aka jannatul na'im wannan jannatul ma'awa wannan jannatul abin nan har dai akai ilina ita ce a alal jannati domin tana sama da firdausi domin ita ce jannatu tuqaribu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam martaba ɗaya ne to wai na duga baki ɗaya ai yana tafiya ne daga bidayan musulmi musulmi yana shiga aljanna mumini yana shiga aljanna salihi yana shiga aljanna ko haka har dai aje to kowa akwai kujerarsa daban-daban Allah mu ji Allah minhum eh kowanne dai ka shiga ya kai eh ana kaiwa ni haya ma wani ya ce a bar shi ma to zan a rashin ma ya ya isa ya san wurin da ya fito abin da ya koro zobo ya fada wuta ya fi wutar zafi ne Allah ya kiyaye Allah ya taimake mu muka muna jannatul iliyina alƙawari ne na maza Allah mu rike alƙawarin shi wata ne kuma Allah ba zai koje san ba ba za a canza ba eh lakin maratib mutarifa kama kulna wa kullu hadha tasarruf al-mashiyat al-ilahiyya wannan dukkan tasarrufin Allah ne ya so wa itisafi hali man sha kuma Allah yake banci ga wanda ya so subhanahu wataala wa hadha tasarrufu wannan tasarrufi bi hukm al-mashiyati wal mu'abbaru an bil mahabbati al-haqqi wannan shi ake faɗan soyayyan Allah can dai akan soyayyan in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah akan sa ne yake magana kaga kai malami in ba malamin da ya zauna da malamai ba ma in ya shiga cikin nan sai ya bace sai ya bace bai ba fahimci inda aka sa kai ba tukuna balle ya gane mai so ta ne yake nufi li alfi gane ta wayin tabayanat maratibun ko da martaban su ya bambanta dil muhabbat cikin soyayya lakin hiya al muhabbat al khasa amma ita ke kira soyayya al khasa minhu wa ashabu da sabansa kama kulla kamar da muka ce illa annan hunaka amran daqiqan akwai wani al'amari mai siriri sabul muram mai wuyan samuwa la matama lil uquli wal afkari fihi hankali da tunani ba su da kofar shiga balle sani yutassabil mursalun an kebance mursalai ne wa siddiqin da siddiqai wa min wara'ihim da bayan su min umumin nabiyyin daga cikin annabawa wa huwa mahabbatu zati al aliyah shine son zatul aliya anya ba za mu kwana nan ba saboda wani magana ne nan na fara shi yana bukatan warwara za mu tsaya nan al'amuran da ke ga sabon mara lama na malamin da shi a sa alama na insha Allah domin kar in ba a gane abin da ake ba to mu ma za mu zama musulmi meri ya hamila asbara Allah ya kiyaye Allah ya ba mu fahimta Allah ya datar da mu Allah ya kara mana sabon za Allah Allah ya shirya da mu Allah ya samu daga cikin bayan salihai Allah ya shirya da mu shirya da zuriyar mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى أهل حق قدر مقدار الذي صلاة تمنع الأزل ولا أبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمك يا واحد يا أحد Allah ka ɗauke mana wannan bala'o'i wannan shekara za ta zo mana ubangiji Allah ka dube mu Allah ka dube mu Allah ka dube mu don shautu jani Allah ka dube mu don shautu jani Allah mun ba da amanan imanin mu a hannun manzo Allah Allah mun ba da amanan masoyi mu a ko ina suke a hannun manzo Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin fatiha